To Hajiya, akwai masu waƙoƙi daban-daban. Menene bambancin su ko masu roƙo ko masu waƙoƙin rubutu ko masu waƙoƙin baki kinji
Eto akwai bambanci. Waɗansu maroƙa sun gada ne, waɗansu kuma ba su gada ba saboda rashin aikin yi suke yi. To amma kamar irin namu waƙoƙin da muke yi. Wato ni dai nawa da nake yi ba akan roƙo nake yi ba. Kamar misali lokacin da muna yin aiki ko mun yi kwas ko na ga an yi wani abu da aka yi a Kano na sha'awa ko na mamaki. to muna cikin makaranta sai na ga ya kamata na yi saboda tarihi dalilin da ya sa nake yi kenan ba ilimi na ne da yawa ba akwai malamai wanda suke da ilimi ba za su iya yin waka ba amma kuma jahili ba zai iya yin waka ba dalilin da ya sa ni ma nake yi kenan saboda kuma da na ga akwai waɗansu shugabanni na maza na ka karanta waƙoƙinsu a sarkin kano bayero ya yi wa wani musakara waka da na karanta na gani sarkin dutse mai kano na ga ya yi wa maroƙa waka saboda haka ne sha'awa na ce to ni me zai hana duk abin da ya auku a kano ni ma na yi masa waka abin da ya sa ni ma nake yi kenan amma waka daban-daban ce akwai ta ilimi akwai ta fasaha akwai kuma ta roƙo
To, akwai wasu irin mawaka wanda ban am- ambata a wanda ba kin ambata
kamar wayanne masu roko da Eh.
masu i- Baka- a waƙoƙi iri-iri ne na gaya miki akwai na maroƙa wanda zai yi roƙe ki ya miki waƙa eh, akwai wanda za su yi kiɗa aha, kamar su shata aha, su ɗan ƙashi su haruna uji za su je su yi roƙo ne a gidan mutum don ya ba su wani abu mhm, ko mhm.
to akwai maroƙa maza zuwa mata za su shiga ko ana biki haka ko aure ko suna za su je su kuma su yi roƙo a ba su wani abu to amma mu namu ba na a ba mu wani abu ne muke yi ba muna yi ne kawai don saboda abin da aka yi a gari ko kuma kar a yi wani abu Mhm.
dalilin da ya sa muke Ban yi da kenan.
kuɗi.
no ba don kuɗi muke yi ba To, na fahimta. To, menene bambancin muhimmancin su su masu roko su masu waƙoƙin rubutu daban-daban eh akwai ah, akwai wahi- akwai bambanci mana na gaya miki wannan zai yi dan a bashi kuɗi ne wannan kuma zai yi ne kaman hadishi ne to kin san abin da ake kira hadishi a tarihi ma no tarihi daban Aha, hadishi daban to, hadishi wato in kina yin wani abu mara kyau mhm.
za a gaya miki ki Oh, daina na yi fahimta.
madalla shine gargadi ne eh idan kina yin abu mai kyau sai ki- sai wani ya ga mummuna kike yi ba mai kyau kike ba ke kuma akan ki kin ga mai kyau kike yi to in kin ga wani yayi abu irin naki kika ga an yi masa dukan tsiya sai ki ci abin nan ashe ba mai kyau nake yi ba gara na daina To.
ke kina yin wani abu kina zaton ba mai kyau bane sai kika ga wani yayi an bashi kuɗi ko kuma an masa dariya sai ki ci "Au, abin nan da nake yi ba mai kyau bane a gani na ashe mai kyau nake bari in ci gaba da yi Mhm.
dalili kenan To masu wakokin rubutu haka wanda suke yi gargadi sun fi masu roko a muhimmanci ko?
Yes, mu a guri a guri na ba?
A to, Yafi.
to, akwai bambanci in kauye?
Eh to.
duk ɗaya ne?
Ƙauye da binni duk roƙo ɗaya ne.
Duk.
Duk ɗaya ne.
Fahimta.
Mm.
Ko watakila ta kudu ko a wata kasa daban.
Da to ni ban yi yawo da yawa ba tunda yake ni aure nake yi. Ko sanda nake yi ma'aikaciya ma ni ban taɓa zama haka ba. Aure nake yi. To yanzu kuma da Allah ya rufan asiri ne auren kulle nake yi. Saboda haka sai dai in saurari waƙoƙi a rediyo. ba zan iya cewa ga wani ya fi mahimmanci ba ga wani ba ko maroƙi na ba kuɗi nakan ce kar ya faɗi sunana ni ban bashi saboda ya faɗi sunana a duniya a ji ba na bashi don tsoron kar ya zage ni ne kawai Aha.
dalili kenan To, na fahimta. Ah, ina son tambaye ki um, wani irin mawaƙiya ah, Dauko mun ma wani. Dauko mun ma reza.
to ah, wato yaya mutanen mutane suka ɗaukaka su game da wakokinsu da kuma zaman a zaman zaman su a cikin jama'a yi dole ne wa- wani ya hu wani yanzu kin ga modi sifikin aha mawaƙi ne Aha.
To, amma saboda shi waƙarsa da yake yi kamar karatu duk irin abin da ya faɗa kamar ma'azu ah, kamar ma'azu hadeja sa'adu zungurin kin ga duk irin waƙoƙin da ya kamar karatu ya yi abubuwan da ba a yi ba zai ce za a yi abu kaza kin ga duka an yi to haka saboda haka mu disifikin ma abin da ya faɗa sai kiga kamar daidai ne shi yasa
amma shata ya ya sami kudi da yawa daga wakokinsa eh, shata ya samu kuɗi da yawa amma in kin gane shata ai maroƙi ne ai ba ban ce miki ba malami bane to amma ba rubuta waka yake yi a littafi ba aha yana shata ne da kanshi aha abin da ya ga dama yake faɗa har ya masa daidai to ko da mu da muke waka a takarda muke rubutawa za ki ji wani na wakan da ka ne wani kuwa da ilimi yake yi wani in ya fara da ta da ta din zai kare wani in ya fara da a da a din zai kare wani in ya fara da ba da ba zai kare waɗansu kuma shirme suke yi don su ji daɗi a ce suna waka suke yi ba don ilimi ba wakar ilimi daban wakar fasaha daban na gaya miki ta wakar ilimi da fasaha Eh.
sun- sun fi sun fi wakar roƙo oh, to amma an sami muhimmanci daga kudi ko a to mahimmanci daga kuɗi daga gunku mutane to ya fi kamar shi shata amma ni bai fi ba daga gurina to na tunda ni ba zan bashi kuɗi na ba ni ko ba zan roƙe shi ba ta madala na to.
fahimta kuma ina da tambayoyi akan wakokinki To.
um, kin yi um, ambata uh, in, in an fara da a an gama da a yes daban-daban um, ai na tambaya oh anan ne kin yi amfani
Ya ce in musu magana ko ba zai ba
Bakun. To Hajiya, a cikin wakokinki akwai amsa a karshen ko wani layi? Amsa ko watakila kafiya?
ban gane ba Um, akwai a da a da a.
eh, kamar da nake da ke in an fara waka da a Aha, da a ake karewa nufina akwai waƙoƙi waɗansu kamar ni wacce nake yi in kin yi duba za ki ga abin da na fara da shi abin da na ƙare ga wannan in na ɗauko wata ma shi zan ƙare da shi to ya kamata an yi haka?
no ba kamar magana ki ba fahimta ne baki abin da na faɗa ba kamar maroƙi in ya ɗauko waƙarsa zai haɗo da kaka da uwa da ɗa da uba kin gane Eh, bai shirya dai.
madalla ba shiryawa ake yi ba Kuma akwai um, mm, kari, ina tsammani uh, kalma ne kari ko launi ko sangali aka wani layi a wakokinki.
Yes, akwai akwai kari ai iri-iri ne wa kari iri-iri ne kin ga wakar da na yi ta murtala daban Aha, kin ga wakar da na yi ta sardauna ta aziyar sardauna daban aha, kin ga wacce ne ta gidan zu daban ta mm, naira da kwabo daban all waƙoƙin da na yi dai duka kin ga daban-daban ne to, kowanne kuma da karinsa da zan yi mhm, kowanne da irin abin da zan ɗauko a kan shi da abin da zan ƙare a kan shi to, dalili kenan na ce ba daidai take da waƙar da maroƙi zai yi ba kin ga yanzu in kin shigo zan iya ce "Ah, sannu da zuwa binta baturiya sannu da zuwa nasara Eh, sannu da zuwa in ta haka ne gaja miki waƙa.
abubuwa don ki ji daɗi kamar waƙa ko na fahimta. na to fahimta.
amma in na zo na ce binta ya- ina yin cikin waƙa ce binta ya kamata kin shigo cikin mu mu musulmi ne ya kamata ki sallah ya kamata tunda kina ɗaura zannuwa irin namu ya kamata ki ɗaura ɗan kwali ki kitso irin namu ki kunshi ki kin ga nayi miki gargaɗi ne Eh, ko ba na miki waka saboda ki bani kuɗi ba Aha, watakila ki ji haushi na akan na ce ya kamata ki azumi ki sallah ni ko ina so ki yi ne saboda amincin mu ya daidai da ni da ke Eh, na fahimta.
saboda ba zan ji tsoron ki saboda ki dauki wani abu ki bani ba aha, to me yawa ne in kin ji haushi ki ce to wai me yasa ta dame ni in yi sallah in yi sallah ba zan yi sallah ba ni ko ina so in jawo hankalin ki ne saboda ki yi sallah mu zama amintaccen juna to idan maroƙi ne ya zo zai yi miki abin da kike so ne saboda ki ji daɗi eh.
ki tuɓa rigar wuyan ki ki bashi eh, ko kuma a'a motar ki ma da kike tukawa kya iya ɗauka ki bashi saboda maroƙi ne ya gaya miki abin da kike so to haka shata ya ke yi.
to haka shata yake yi kin Eh, fahimta na fahimta, eh.
madalla to a lokacin da kina yin rubutu Eh.
a, sai da kika ji waƙoƙin wasu kika tsara naki ko kuma da kin tsara su a, ba tare da haɗa haɗaɗa ba sai da wasu mutane E, a lokacin da na fara waka akwai wani sufurtanda namu Allah ya ji kansa ana ce masa a shatima Mhm.
shine mun yi kos a masallacin juma'a a gidan dogon lamba Aha.
sai ya ce yanzu gashi muna yin aiki akwai a cikinku akwai wacce za ta yi kokari ta yi mana waka na wannan aiki da muka yi sai na ɗaga hannu na ce eh sai ce yaya zaki na ce a ni na sani sai da daddare na yi Mm, kamar mu hudu mata sai muka ce za mu yi wannan waka shikenan da na shiga ɗaki na ta tunani na ce to ni kuwa in Allah ya yarda sai na yi kokari na yi wannan waka sai na ɗauko littafin ma'aza hadeja Mhm.
sai na duba akwai wani waka da yake yi ta munafici Mhm.
a cikin waƙoƙinsa sai in ce to bari in yi ta yaƙi da jahilci Aha.
tunda ya fara da ca ɗin nan nima da ita zan ƙare Aha.
to dalilin da yasa da na samu na fara yin waƙar yaƙi da jahilci ta wannan hanya to kowace waƙa zan yi kuma ba sai na duba wani littafi ba sai in yi tunani da kaina ni kuma sai na yi ƙoƙari na Na yi fahimta.
ta amma da farko abin da ya sa na fara yake nan da Aha, na fahimci.
da shatima ya zo aka tare su sarkin dawaki Allah ya ji kansa sai na meka waka da safe suka gani sai ki yi mu ji ai waka a bakin mai ita ta fi daɗi da na yi sai suka ce a dama wannan malama ce Mhm.
na ce a ba malama ba ce na yi kokari dai duk yan uwana mata suka bayar da tasu suna yi suna dariya to muka yi wasa na aikin tsafta sai aka ce mi waƙar tsafta ba a samu wacce ta yi ba sai na yi kokari na yi Mhm.
na a haye tsafta a tsafta wata ta wata a tsafta ko ni na fi ni na shirya wannan to saboda haka tunda suka ji na yi kowace waka kuma na yi sai ta yi daidai to saboda haka ba koya min aka yi ba Allah ne ya koya min ba kuma ilimi ne nake da shi da yawa ba To, shikenan. Ah, kin ce akwai mata guda uku Yeah.
saura.
Mm.
Ah, kin tuna suna A'a.
sunayensu?
na tuna Ah, to.
wa'yanda suka yi amma ba su yi daidai sosai ba shi Oh, yasa na fahimta.
ba su yi ba da suka kasa yin wakar ma suka yi bayan sun rubuta sai suna yi suna dariya kin san waka ba za a yi ana dariya ba suna jin kunya Aha, su ba za su iya waka a cikin mutane ba ni kuma na sa madubi a ido na an ce kunya a ido take ban kalle ki ba sai na ringa kallon takarda ta ina ta yin shirme na ko shirme nake ko gaskiya nake yi suna ta dariya ni dai ban yi dariya ba Aha.
sai aka ce na yi daidai shine akwai wata shekara da muka yi wasa a kofar kudu na yi wannan waka na yi um, na- ni ce malam tanko na- na auri kazama da mai tsafta har sarkin kano al- alhaji ado ya bani agogo a wannan wasan da muka yi Madalla.
to shi ma na yi wannan waka tsaftar ana Mhm.
amma ne duk shi- duk wasan da za mu yi dama na kan shirya waka ko wasan gona na ko kuma wani abu dai da zai auku dai a Kano haka in naji yanzu kin ga da ina waje aka yi mai tatsi ne dinnan sai na yi waka Eh, Allah, ba shakka to Allah.
saboda ba a waje nake ba Ban taba ji ba.
to ban yi ba ba dama ina kulle ba aiki nake yi ba ya Amma zan kin yi iya rubuta a nan, kina No, kula amma ba kin dama iya.
tun da yake aure nake ina kulle mai gidana ba zai yarda ba dalilin da yasa ban yi ba kenan kin ga siyasan nan da aka yi inda ina aiki ina ma'aikaciya dole zan yi waka a kanta to babu dama yanzu kin ga nayi wakar odoji nayi wakar sansan Mhm.
ta- da yake ina waje ina aiki amma yanzu ba dama ba zan yi ba Amma ina da tambaya kan wannan kuma saboda kin fahimta a ina tambaya ilmi ah, cikin adininki Mm,
ina son tambaye ki daidai cikin a adaninki ilmi na da muhunci uh, Yeah.
muhimmanci ko kwarai kwarai ta yaya wakokinki ya shafi addini kuma kin gaya mini kadan akan wannan amma ina so ki ci gaba ki bani amsa ki gaya mini don me in in kin yi um, kin yi wakoki na taimako da wayar da kan jama'a Mm, a a wanda yake abu ne mai kyau mm, kuma ya kamata a ci gaba da yi ba dama amma ke kin daina yanzu kuma ya sa eh na daina saboda waƙoƙi na ba su shafi addini na ba da waƙoƙi na sun shafi addini na yanzu da na zo ina aure ina kulle eh, da ba zan da sai na ci gaba da yi amma tun da ike waƙoƙi lokacin da ina yi na sani ina aure amma ina da yanci da za ki ɗauke ni mu tafi ingila Aha.
za ki ɗauke ni mu tafi amerika za ki ɗauke ni mu tafi ko'ina amma a yanzu ba dama yanzu kin ga gwamnati ba ta iko da ni eh, ah, hukuma ba ta iko da ni mijina shine yake da iko da sai ni namiji yes yanzu in mijina ya ce in je ko ina ne zan iya zuwa ko mu tafi tare da shi ko ya haɗa ni tare da ke mu je Ai.
addini na ya ce haka amma addini na bai ce in yi duk abin da yake akwai ba tare da ya sani ba saboda kin ga albashi nake ɗauka da ina ɗaukar kuɗi kin ga kuɗi yadda suke da daɗi amma sai na gani a addini na ya kamata in haƙura tun da lokacin da ake ƙaunata ake so na ake sha'awata ya kamata in bar abin in zo gida in zauna na zuba mar ido a nama addinin ba a naku ba a addininmu ya kamata in zauna in haƙura in duba Allah in dubi shi mijina in ya dube ni idan bai dube ni ba na ga ba zan ci riba ba sai in fita in dubi wani wanda zai taimake ni ya helfin nawa ya riƙe ni in koma hannunsa ta amma shi wannan naga zai riƙe ni zai abin duk da na nema kankani zai bani saboda haka na haƙura da na ga tun da na zo na zauna in na tambaye shi abu ba zai bani ba da tuni na gudu to ya haƙura zai bani kaɗan ni kuma na haƙura zan karɓa amma kin fahimta keken malama ita ce wace ta fi so ƙwazo a da ba cikin dalibanta eh ke kin sa mata sun fara kishin kansu kwarai kishin kansu ta Ƙwarai.
wajen wakokinki ba shakka daina rubutunki ba zai kashe ƙwazon mata ba wato tasowa ta daga ma'aikatar yaƙi da jahilci da na dawo ma'aikatar taimakon kai da kai haƙiƙa na sa mata kishin kansu domin yaƙi da jahilci bai bunƙasa na aikin mata ba sai lokacin da na taso daga ofishin yaƙi da jahilci daga sabuwar labarare na komo tsohuwar labarare sannan mata suka tashi suka himmatu suka ce tun da hajiya hawa gwaran ta tashi daga nan ta koma can to in ba mu yi kokari ba za ta kwace mana duk aikin mu gaba daya da muke yi ta kai wajen ma'aikatar su saboda haka na yi imanin da kaina na kuma dau alfahari duk birnin Kano da ƙauyen Kano ba a samu mace malama wacce ta yi aiki ta yi waƙoƙi ta yi ƙoƙari ta jawo hankalin mata kamar ni ba kin ga abin nun kudu ni ce na buɗe ma'aikatar yaƙi da jahilci har da muka samu mata muka samu malamai da malaman tsafta da malaman asibiti da malaman kurkuku duk gaba ɗayansu ɗaiɗai ce wacce take malama wacce ta san sunanta duk ni ce na karatar da su suka iya rubutu suka iya karatu suka iya sa hannu a takarda su ɗauki albashi amma yanzu tun da yake na ga duniya mu a gurinmu ba aljanna ba ce duk irin abin da kake da shi a duniya in kwananka ya kare za ka mutu ba sai kana da shekaru da yawa ba da talaka da mai kuɗi da mai sarauta ba wanda ta bari saboda haka ne na ga ɗan abin da na samu ya ishe ni da na samu wannan ya ce ya ya taimake ni ya kawo ni ya ajiye ni dalilin da ya sa na haƙura kenan to na fahimta na fahimta kina shirin lahira yawwa ina shirin lahira
to amma kina so ko, ko yarki ko jikarki ko yan mata a nan Mm.
su shirya su tsara wakoki Yin- akwai waɗansu Zaki akwai waɗansu wanda na bari suke yi Allah a a cikin ɗalibai na Mhm.
akwai waɗanda suke yin waƙoƙin akwai wata can wata ana ce mata uwa ne organizer mutuniyar ko wani gari ne na ji ko musau wata wacce ne ta yi waƙoƙi ta faɗi duk bishiyoyi ne da namomin daji da Mm, sauransu noma.
madalla Mm, nan na taba ji wannan, kin taba ina ji da ko shi, eh, to kin ga irin sun an samu da yawa kin ga hajiya ya shehu tana da ilimi Aha.
ta yi wakar murtala Aha.
tun dadewa mun taba zuwa gidan rediyo da ita kin ga ita tana da ilimi amma aikinta ya fi karfin ta tsaya ta yi waka Aha.
saboda tana da abubuwan da ya dame ta Eh.
kin gani Eh.
waka tana gun wanda yake hutacce ne ba wanda yake zancen zuci na da aiki da yawa ba ko ni a lokacin da nake yin waƙoƙi inda ina da aiki da yawa wato a lokacin da nake waƙoƙin nan yawanci aikin da nake yi na waƙa ne aha na fahimta su wanda nake aikin a hannunsu zan iya gaya musu to a bani fa lokaci kaman kwana kaza zan yi waƙoƙi akan abu kaza saboda kar ku sa ni wani aiki saboda waƙa ma aiki ce sai sukan ce mini shikenan je kiki yi." amma inda sun ce kan na yi babu dama in je na yi aiki in teaching na je na duba malamai na yi saƙa na yi ɗinki na yi renon jarirai in zo in yi waƙa kin san ba za ta yiwu ba sa taura biyu a baki in ji shata ba zai yiwu ba dalilin da ya sa kenan ni ma a gurin shugabannina na samu hanya duk abin da zan yi sai na shawarce su sai na ce musu zan yi abu kaza in kun yarda sai su ce to in je in yi Tamam dala ama sunayen kamar ya da kike yi su mata yanzu ba Eh.
eh akwai suna yi amma kuma ai ya bambanta da kowa da zuciyarsa Aha, na kowa kuma da yadda Allah ya yi shi kin gani Eh.
yanzu akwai wani malami zai iya karanta wasiƙa amma ba zai iya rubutawa ba Aha.
gashi kuma malami ne Mhm.
akwai malamai da yawa za su iya kuma rubutawa amma ba za su iya tsayawa su karanta ba Ai.
kin gani Ai, to saboda haka ba zan iya ce abin da na yi ko da yata ce da na haifa a cikina za ta yi ba ba zai yiwu ba amma kuma watakila in inda ina da yar me yiwa ne abin da na yi ita ma ta ce za ta yi kila mhm.
kila ne ama ladifa A- ai ladi ba yata ba ce saboda haka Eh.
ita ma aure take yi ba za ta yi ba cikarki ce ko eh eh amma ba za ta yi ba ba ta so ba?
saboda saboda ni na hana ta Allah Allah dan me dan ina so ta zaman aure ta samu ‘ya'ya da yawa ko ta samu wanda zai taimake ta
amma akwai amfanin aiki amma babu amfanin lahira
amma in ana yi aikin um, wanda Allah ya kai so eh
shine amfanin lahira ko yes shine amfanin Allah bai- lahira bai so mu zauna banda aiki ko ya kamata mu yi amfanin ilmin mu ai ya bambanta mu aikin gida aka ce mu yi mazan mu kuma su yi aikin waje oh akwai bambancin maza da akwai mata.
bambanci a wajen mu ba Ah.
a wajen mu akwai bambanci To, amma ku akwai- a wajen ku ba bambanci To amma akwai bambancin wakokinku i su akwai mata da ma- maza?
akwai bambanci Menene bambancin?
a ai mace mu a a namu al'adan Mhm.
ba ma al'ada ba ne ma a nama addinin ba a ce ma mace ta yi magana da kyau duk kowa ya ji ba Mhm.
to amma ni da nake yi ba zan ɗora wa Allah in ce Allah ne ya nufe ni ya kaddara mun ba abin da kake so shi Allah yake taimakon ka da shi idan na ce ina so in in tsufa in yi shekara ɗari ina waka in na ce ina so Allah zai taimake ni in yi ta yi in na ce ba na so Allah zai taimake ni in daina saboda haka yanzu da na ce ba na so shi yasa Allah ya taimake ni na daina da da na ce ina so a yanzu zaman nan namu da muka yi da ke na yi littafi biyu Eh.
na waka abin idan ki zan gani sai in rubuta in yi miki waka da shi gashin kanki zan gani sai in rubuta in miki waka da shi amma yanzu da na kashe zuciyata ba zan iya ba Aha.
dalili kenan duk abin da kace kana so Allah zai taimake ka Amma akan su ka maza ba za su shirya ba za su tsara wakoki a kan gashi ko
akwai abubuwan da ba?
akwai masu tsarawa Ka- kamar yanzu Alhaji Mudi Sifikin da na gaya miki Aha.
babu abin da ba zai waka a kansa ba Aha.
kin ga na'ibi wali Mhm.
yana hadishi yanzu alkali ne kin gani ba abin da ba zai waka a kansa ba saboda me saboda malami ne kin gani a isa hashim babu irin abin da ba zai yi waka a kansa ba a cafaccen ki na kafa- na kafar ki Eh.
da da ƙeyar ki da haƙorin ki zai iya yi miki waka a kansa Ta.
saboda malami ne To, babu bambanci.
da yes babu bambanci a waƙoƙi amma akwai bambanci a mace da namiji Oh, saboda al'adu.
madalla Amma saboda babu al'adu bambancin wakokinsu.
no babu bambancin Oh, waƙoƙi madalla.
amma al'ada akwai bambanci Na mace daban Na namiji daban saboda haka akwai ah, wakokin mata sun fi wakokin maza yawa ko?
Mm, ma- waƙoƙin maza sun fi na mata yawa saboda Don me?
maza sun fi mata yawa
amma in maza sun fi mata yawa maroƙa ko
oho masu roƙo maroƙa ina so in tambaye ka maroƙa sun fi mata yawa Wato na amma fahimta.
malamai waɗanda suke waƙa a littafi babu mata da yawa yanzu kin gaban da hasana sufi hasana tana nan a makarantar shekara Aha.
malama ce sosai kuma yar uwar na'ibi walin da nake gaya miki ne Aha.
babu irin abin da zai hana ta waƙa ita Aha.
za ta yi waƙa a kan ilimi za ta yi waƙa a kan komai Ai.
saboda malama ce ta addinin musulunci na fahimta to kin ga ta fi ni ilimi Mhm.
babu abin da bata iya ba amma kin ga bata yin waka kin gani Don ne?
dan bata sa kanta ba inda ta sa kanta za ta yi waka fiye da yadda na yi waka tunda yake iliminta ya fi nawa kin gani tunda yake tana da ikon da tana tara malamai kamar irin mu tana karatarwa amma kin gani almajirai nake koyawa karatu bana koyawa malamai Eh.
ita ko tana iya koyawa malamai Eh.
kin fahimta Eh, na fahimta.
madalla kin ga daban-daban ne Amma kuma saboda al'adunku ah, maza sun fi mata iya yawwa Dama.
tilas rubutu ko?
a tilan ne akwai matar da take rubuta ƙur'ani a nan ma cikin birnin kano to amma saboda al'adarmu ba za ta iya fitowa ta yi Amma akwai gani ba.
bambancin al'ada da abin da Allah ya fi so.
Eh to a duk abin da mutum ya Allah yana ganinsa Allah ba ruwansa in kin yi baki daɗa mar ba in kin yi baki raga mar ba ba ruwan Allah tunda shi ya yi ki shi ya yi ne ko Za a kin ga Zai- kafirci zai ba ya canza?
gado sai canji?
ana gadon musulunci amma ba a gadon kafirci Aha, aha.
idan yanzu kika ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama da ni da ke duk ɗaya ne Eh, ba zan ce na fi ki ba kin gani ta amma yanzu ni musulma ce kuma in ce na ki musuluncin samsam na koma na zama kafira kin gani Allah zai min azabar da tafi taki aha.
saboda dama ni musulma ce sai na ce ni ba musulma zan zama ba to amma ke yanzu in kika zama musulma Allah zai baki lada ko fiye da nawa Allah sa kin gane kin fahimta Eh. to, Hajiya. Ah, to, kin bari rubutu saboda aure.
No, ban bar rubutu saboda aure ba. Ina rubutu ina karatu amma wanda zai amfane ni. Ba wanda zan kai waje a duba ba. Kamar littattafai haka na kamar littattafai haka in kamar ina da ina da hali saboda aiki ba zai banni in yi ba ɗan ƙanana kaɗan kamar kin ga a cikin ƙawa'idi a cikin ahalari a cikin ismawi da nake ɗan karantawa inda a ce zan yi zan iya ɗebo ƴan wa'yansu abubuwa in yi waƙa a kansa na addini namu na mata na raba to ba zan iya ba saboda aikin aure yanzu da nake yi yawanci in nayi rubutun da zan sha a ciki na sai kenan in nayi wanke wanke na dan yi tuwo sai in kwanciya ta in huta in yi sallah abin da zan yi kenan kawai saboda da na yi aikin na gaji
To, lokaci bai- bai sheki ba.
a lokaci ya ishe ni saboda ni na riga na tsufa
Amma kin ce mai gida ya hana ki.
yes a mai gida ba zai banna in yi ba Don me?
dan ba halin mu bane ba al'adar mu bace dalilin da zai sa ba zai banna ba kenan Amma al'ad- al'adinku da lokacin da kina aure daban ko?
Eh, a lokacin ina ma'aikaciya na ce da ke. Yanzu kaman ah, Amina Kiru, kwamishina ce. Kin gani? To, Amma yanzu inda kaman mijinta na da Ishaku ina da rai. Babu yadda za a yi ta zama kwamishina. Komai da lokacinsa. Kin fahimta? A lokacin da yana aurenta ya tana mm, yana duniya na sani tana yawo tana kuma ma'aikaciya. har ma muna jama'iyyar matan arewa da ita sada ta ne mana shugabanci amma kin ga malama ce ita amma ba ta waka kin ga ta san arabiya ta san boko ta san komai kina ji ma tana faɗa a cikin rediyo ta amma kamar yanzu inda a ce mijin nata yana nan ya ce zai kulle ta kar ta fita wani gu ba za ta fita ba ba inda za ta
Amma ina tsammani.
amma ni yanzu in ya yadda sai in yi amma tunda bai yadda ba ba zan yi ba yaddar miji ce nufi na kenan fahimta. Kafin ah, kin fahimta akwai um, akwai jama'iya akwai a sabo ne sabuwa ce sabuwar jama'iyya akan yancin matan arewa.
i zamani ne Kin kuma tabbatar lokaci naji lokaci ne Sun yi kuma taro ABU.
naji sun faɗa sun ma sanar a rediyo Mhm, mhm. Kin yarda?
a'a ai na da ne na gaya miki ina daga cikin su da sannan ba wannan miji nake aure ba To, na kin fahimta mijin da ba dama.
yanzu ba dama mijin da nake aure da shi a al'adarsa irin tasu ce zai ce duk abin da na don kaina to misali sai ya nuna na fi karfinsa kenan to yanzu wannan miji ya fi karfina saboda haka sai abin da ya yi da ni amma don me kin yi ai- a aure A wani dan saboda hikimar wannan.
babana da ya haife ni Aha.
kin gan shi da idon ki wanda muka je gurinsa Eh, wanda ya gaskiya.
mutu a shine ya kira na ya gaya min ya ce idan kin yarda saboda Allah saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuɗi ya ana son kuɗi kuɗi kan haƙiƙa da shi ake samun komai to amma in kin yarda ki haƙura ki bar wannan aiki ki auri wanda zai kulle ki in wannan miji naki zai iya rike ki to ya kamata ki daina yawo sai na ce ni wannan miji ba zai iya rike ni ba saboda haka to sai ki rabu da shi Allah ya baki wani wanda zai rike ki na kuma yadda na rabu da wancan miji da ba zai iya rike ni ba Allah mai jin roƙo ne kin sani kowa ya roƙe shi zai samu Eh, ta ina nan ina roƙon Allah har ya haɗa ni da wannan ya ce zai iya yadda ya riƙe ni na bar aiki to kuma na bar aiki tunda ba na aiki ba na ɗaukan albashi ba na yawo kuma yaya zan yi na yi waƙa kin san ba dama ko eh, na fahimta.
kuma jama'iyyar matan arewa da muke muje nan muje nan muje nan ba dama na je amma ya fi kyau a in in namiji ya rike ki na in namiji ya rike ki Eh.
zai fi kyau ibi a guri na ba Allah Allah kuwa namiji ya rike ni ya fi kyau ni a gurina kuma yanzu ya rike ni sai dai Allah kuma ya taimake ni to na fahimta ke ma kuma ina fatan ki haka ko ba za ki iya ba
na na ke ba za ki yarda ba Na ke ba san kya yanci.
son aljanna oh Allah amma ina so yanci ah to ina za ki sami yanci tunda ba kya son aljanna wato ke yar wuta ce yanzu in na kyata miki a shana na sa Allah ya takarda kya sa kiyaye.
hannu in Allah ya kiyaye ma sai da niyya in kin yi niyya Allah zai kiyaye kenan in ba ki niyya ba kuwa babbakau Winta.
to kin tuna waɗansu mata a- a gefen hanyar lokacin da mun hutu a, mun huta mun ci abinci Ya, a a hanyar hawa a hanyar gwara. Eh, Eh, wanda na suna da kira su.
yanci suna yin yawo suna tamari sun ga al- aljanna Ito, ai na ce miki al'adu iri-iri ne, waɗanda muna cin abinci muka yi kiran su muka ba su sadaka ko? To me kika ga baki ga wata ta ɗauki fatanya, ta rataya a wuya, wata ta ɗauki kayan itace. To ai aikin wani, aikin wata ba na wata bane. Yanzu zancen nan da muke da ni da ke, wata tana nan tunda ta yi sallah ta kurkura bakinta ta kwanta bata tashi ba tana bacci mace ce kuma yanzu wata tana nan tun safe take casa kin san abin da ke kira casa ta sa'a hatsi irin wannan Oho, gero eh, yana cikin eh, abinsa za ka sa a turmi Aha.
ta ɗau ta ƙwarya A daka, taitai aha.
tana dakawa wata tana nan mace ce za ta ɗauki fattanya tana can ta tafi gona tana noma kin fahimta Eh.
kin ga mace ce ita Ai.
wata tana nan yanzu ta haɗe ta ɗauki ƙura'ani ta buɗe tana karatu Aha.
ko wata tana nan tana bacci Ai.
wata tana nan yanzu ma mijinta ya mata duka kuka take yi kin fahimta Ai.
mata ne fa iri iri ne iri, to wata mata tana nan yanzu waka take yi wata kuka take yi Aha.
ko yanzu wata tana nan sisi ba ta da shi a hannunta wata tana nan tana da miliyan a hannunta saboda haka wata ba kaman wata take ba yanzu wata matar idan kin kira ta kika ce mata ga ga mm, kuɗi ta zo ta zauna a ɗakin miji ba za ta zauna ba wata kuma in kika ce mata ba sisin kwabo ta zo ta zauna sai ta zauna ta yi.
kin fahimta iri iri ne yanzu akwai turawa yan uwanki suna nema su hau- su auri hausawa wa'yansu suna nema in ba haushe ya dube sai su ce ko jaka dubu za su ba su ba za su yarda da su ba Aha. Aha.
kin fahimta Eh.
al'ada ce kuma da zuciya Ai, ai gaskiya to saboda haka ni tawa zuciya ta daukar min ba wai Allah shine ya san dan aljanna na faɗa miki ne don dariya dama Allah shi san yar aljanna sai in shekara dubu ina roƙon Allah ina karatu ina komai in Allah bai ban aljanna ba zan samu ba sai in shekara dubu ina yawo in yi caca in sha giya in yi zina in yi komai idan ubangiji ya kawo mutuwa ta zan shiga aljanna sai kiga tashi ɗaya na yi aiki wanda zan samu lada Allah ya sa na aljanna ba ruwan Allah ai Allah ba ya masa dole ta amma muna fata dai Allah ya ba mu aljanna mu muna fata
Oh, ina son tambaye ki, um, yaushe kika so mu rubuta wakoki?
a lokacin da na fara rubuta waƙoƙi shine na ce miki ba zan iya ganewa ba a sanda na ce miki wannan mutum ya sa mu mun yi rubutu da ni da mata 'yan uwana
Wani wanda mutum ya muka koya miki?
wannan- ba koya min aka yi ba A'a.
ko da na fara samsam lokacin da na Kin fara gane- koyo eh, kin sanda na gane- fara koyon a ba ca da sanda na fara a ina tsammani a lokacin ina da shekara takwas aka sani a makaranta Oh, gwaram.
a gwara amma lokacin da aka samu a makaranta lokacin ba a sa mata Mhm, sai dan sarki sai dan mai kuɗi mhm, sai dan alkali mhm.
idan aka kawo dan talaka aka sa a makaranta ba za ta yiwu ba sai a yi ta dukan malamin saboda ba sa samun kuɗi saraki su suke samun kuɗi mu kuma kanmu 'ya'yan sarakin gwara da aka samu har a kin san rumbu wanda ake buɗe ake zuba hatsi a eh.
ciki har a ciki ake saka mutane Oh.
ya- yara a cikin irin babban tukunyar nan sai uwa ta ɗauki ɗanta ta saka a cikin tukunya ta rufe wai kar a sa shi a makaranta kar ya kar ya shiga makaranta a waka ta ta yaƙi da jahilci baki ji na faɗa ba na ce Eh, a lokacin jahiliya ba su so su faɗa ko sun ga cuta jikinsu saboda kar a kai su asibiti Mhm.
saboda kar a yi musu abin nan duk baki ji na faɗa ba to zamanin da zamanin jahiliya ne ina jin a 19 mm, sati ko ko 44 ne ko 42 na manta dai Lokacin yajin duniya.
ni na manta dai a lokacin da na yi ya kamar dai shekara ta takwas sanda na shiga makaranta ne ku an haife ni ne a shekara ta dubu da dari tara da talatin ko da shida ne ko da shida ko da takwas ta yanzu dai ina da shekara arba'in da shida Allah, a duniya ina tsammani arba'in da biyu ne.
no arba'in da shida da arba'in da biyu amma da na aika aka tambayo mama mamata Oh.
shine ta bincika ta ce shekara ta arba'in da shida da ni na ce ashi- arba'in da biyu Tun da na tambaye ki.
yawa na gaya Kin miki gyara.
haka ba Ah, sai na je na tambaye ta na ce yaya na shekaru na shine ta bani bayani to madala. Madala. Sai in juya cikin yes sai ki littafi.
juya eh sai ki juya Madala. Um, to, da kina aikin hikima club.
eh Um, menene amfanin hikima club kuma yaushe kika yin aikin club kuma don me kin bari club?
ba aiki nake yi ba To, wato moody speaking shine shugaban hikima kula waƙoƙi ita ce hikima kula eh, ba kulob ne muke zuwa irin na masu abin nan ba wato filin da muke da shi na gidan rediyo da muke zuwa muke waka filin alhaji mudi speaking ne na fahimta.
to kamar sanda muke tafiya kaduna in za mu je gidan talabijin ko gidan wannan wajen waka muna cikin mota sai shi alhaji mudi ce to wannan fili namu fa na hikima kulob ne Na gane.
mutum ya tsara waka da kansa kafin mu je muna cikin mota sai a yagi takarda a baki a baki biro a yagi takarda a ba wannan a bashi biro a ce yi kokari kai hikimar ka mu gani Mhm.
to idan kin rubuta waka mai kyau kin bashi ya duba sai ya ce to ke koka- kina da kokari kina da hikima ta idan mun taru abinda ake ce hikima kullum kamar mu mawaka ba maroka ba a za mu ba da silai biyar silai shida silai goma silai biyu sisi all wanda dai yake da shi dai sai mu tara mu sayi allo mu sayi alli kamar da duk sati za mu je gidan shi Mhm.
mm, mu rinka ya mana tambayoyi mu rinka ba da amsa wanda ya ga yana da kokari to sai ya shigo ciki wanda ba yi da kokari sai ya kore shi Na tuna.
dalili kenan shine hikima kamar littafinmu da muka buga na kin ga an ce waƙoƙin hikima kula ko Ai.
akwai wata ana ce mata um, na sunanta ba mu biyu ne a cikin littafinmu ba sabuwa ai, sunanta Eh, na manta su eh, na- mariya ne kuma ne na manta sunanta Rakiya.
ko rikayyatu Eh, ko Rakiya.
to kin ga ita ma tana da kokari amma ubanta ya hana ta Oh, to.
kin gani ta yi waƙar matan aure Aha.
amma ba- babanta da ya haife ta sai ya hana ta yi ya ce ba za ta yi ba ita ma ba tare da tana gidan miji ba lokacin ta yi ta fito daga gidan mijinta amma kuma da babanta ya hana ta sai ta yi kokari ta koma gidan mijinta Aha.
Ta- yanzu tana gidan mijinta ta zauna to mu al'adar mu ta hausawa daban take Aha.
da ta kowa in ba don haka ba babu yadda za a yi wani yare ya zo kano ya fi mu wani abu saboda duk mut- duk matar da kika sani ɗaiɗai ce wace ba za ki ga 'yar makarantar boko ba ce amma sai ta yi makarantar ta yi ƙoƙari ta iya sai a hana ta saboda kar sai- saboda me kin gani wacce ba ta yi karatun ma ma tana lalacewa ikon Allah ya kiga wacce ta yi karatun ko ba za ta lalace ba amma sai kiga ana ce mata wai ta lalace al'ada ce shi ne ya sa ba ma ci gaba yanzu kin ga malaman asibiti da yawa wanda suke ba hausawa ba ne amma yanzu wacce ta fi su ilimi ta yi makaranta sai ta je gurin su karɓar magani gashi saboda tana da aure ko ta kai jaririnta wacce bata yi ita ilimi ba ta zage ta ta kore ta ta hana ta to dan kin yi karatu baki shiga aiki ba zaki nuna mata me eh aikinta ne Eh.
zaki sa hannu ki dauka ne kin ga ba za ki dauka ba tunda yake baki shiga aikin ba Eh.
da abin da ya sa suka cuce mu kenan Mhm.
aiki daban al'ada daban saboda haka sai mu sha haushi ku yi ta ba mu haushi
Su bar haka kin bari.
saboda haka na bari saboda bin na gaba in mai bin ne bin Allah ne na gaba ma in mai bin Allah ne to bin sa bin Allah ne amma na gaba in ba mai bin Allah bane ba dole ne a bi shi ba
Na a shekara nawa ne shekarar da kina aikin ku?
san- hikima kula a ina jin yanzu ya kai shekara ko goma sha biyu ko sha biyar Allah, dade.
sosai ta daɗe mana Kai. Wanke dade. A munisipikin a yana shugaba yanzu? Har Eh, yanzu?
har gobe yana Ana yi yin ana yi hikima kul- ana yi har yanzu?
sosai a in ki je gidan rediyo ki tambayi binta binta adamu za ta gaya miki za kuma ta nuna miki mudi speaker Madalla, za ta nuna miki shi madalla, duk tambayar da kike bukata in kin tambaye shi zai gaya miki madalla.
yana da kokari sosai Akwai mata a cikin club yanzu ba eh ko to ba yanzu ki ban sani ba Ai, in na to.
gaya miki ƙarya na yi gaskiya Ai, to, na saboda fahimta.
yau rabona Sai na da fahimta.
aiki ma kin san shekara uku Eh, kenan eh, eh.
saboda haka ba zan iya gaya miki ba Eh, na ko fahimta.
ana yi ko ba a yi ba Yaushe kin bari club? Shekara nawa?
Eh, na ce miki lokacin da na bar aiki sannan na bar kulob Oho. Uku?
yes Shekara uku.
eh ko lokacin da ina aure ma kin san ina zuwa To na fahimta, na fahimta.
sannan na zo gidan nan shine na bari To amma ah, mai gida daban daban ba ba ko mene ko?
no
Ba laifi ne.
mm-mm, Ya bar ki.
babu babu laifi wani lokaci ma da shi muke zuwa To na fahimta, na da na fahimta.
shi ba ruwan shi Um, kuma kin tuna um, sunayen mata kin, kin yi ambata um, akwai mata hudu a lokacin da kuke yi course a library mata mu 28 muke Ashirin- yin kwas amma mata hudu waɗanda suka ɗauki alkawari za su yi waka amma dala su uku menene sunayen su ɗaya sunanta malama dano dalu dano dano eh, tana nan tana aiki har yanzu Aha.
a kanwa sarkin birnin kudu ce mhm, amma bata yi ba To.
saboda ba ta ji sosai to na fahimta a ɗaya ana ce mata goshi fage tana nan tana aiki bush fage eh, tana nan tana aiki yanzu ma ita aha ita ma ta ɗau alkawari za ta yi waka mahala ɗaya binta kurawa binta kurawa tana nan ita ma tana aiki a sabuwar labarare aha madala ita ma ta ce za ta yi waka a lokacin fa da muka yi amma duka sun rubuta da suka rubuta sai suka rinka dariya da aka zo fili eh ah, suka kasa yin waka ni kuma sai na yi shine sai aka ɗauki tawa to su kuma sai suka ɓoye tasu Eh.
to shine har yanzu ba su ci gaba to na da yin nasu ba amma yanzu in kina so watakila tunda sun daɗe suna yi mai yiwuwa ne an kin je akwai mai ƙoƙarin da za ta jarraba ta ce za ta yi To ma- watakila za su yi Kuma kin fahimta ina so uh, in, in nemi uh, waka mai tatsini ina kai.
eh to za su yi su so watakila za ki samu a gurin su Eh, madala.
ba shakka za ki samu akwai wata ana ce
eh, ki saka wato sake waƙar kayan mai mini- tatsi ne sunanta ma waƙar mai tatsi ne akwai laraba abdullahi Abdullahi eh wato Laraba Abdullahi laraba abdullahi na ji ta yi waƙar mai tatsi ne tana nan a gidan rediyon kano Madalla.
a nan kuma take aiki zan je yin talayi to in kin je in kin tambaye ta za ta baki waƙar ko kuma ta yi miki a bakinta ki ji ki ɗauka ita ta yi na ji wannan madara mun yi aiki tare da ita madara ba shakka da ta yi aiki a sai in yi kurkuku gaisa in kai ki in gaishe gaishe ta.
ta kwarai kuwa madara.
ta yi to watakila ma in kin tambaye ta in akwai wa'yansu mata da suka yi za ta iya gaya miki to madara ni kan na ji ta yi a gidan rediyo ba shakka ta yi akwai mata masu kokari fa ai madara akwai mata masu kokari in kin je kin tambaya za ki samu ai madara amma yanzu ni ba sa zuwa guri na saboda ba yawo nake yi ba ai na fahimta Mhm.
bakin bakin hangi labari ba ko ɗaya Ai.
ban ji ba duk abin da na gaya miki yanzu sai dai ne karya wallahi to kin taɓa yi amfanin ah, ganga ko Ganga?
ganga ko masu amsa ko A'a.
sai murya kawai san ban taɓa yi ba to to sai masu roko sai masu roƙo su suke yin Na wannan fahimta. Kin fi so, oh, kin ce um, babu bambancin wakokin mata da wakokin mata, amma wakokin maza sun fi yawa.
yes Amma mawaka maza sun fi yawa.
a gani na ba a gani na maroƙa maza sun fi mata yawa Amma in dai ba maroƙa irin na ƙauye na mata barkatai don wayansu ruwa za su zo sayarwa in ana biki sai su ɗau kwano su je su ajiye ba irinsu ba masu kiɗa dai masu waƙa haƙiƙa maza sun fi mata yawa sai dai yanzu amma masu sai da sun fi ka iyawa.
maza sun fi ma- iyawa Mawaka rubutu.
A'a, masu waƙar rubutu daban na ce miki masu ilimi Eh.
su suke yin Amma waƙa su yi akwai rubutu bambancin ilimin maza da mata.
akwai bambancin ilimin maza da mata maza sun fi mata ilimi Allah.
Allah kuwa saboda yadda ma- namiji zai je gurin namiji dan uwansa ya durƙusa ya koyi karatu mace tana ƙoƙarin koya wa 'ya'yanta na gida tarbiyya ne tana ƙoƙarin koya yi wa 'ya'yanta na gida abinci da mijinta yaya za ta yi ta iya tsaya ta yi karatu kamar na namiji namiji ya fi mace ƙoƙarin ilimi Ban yarda ba.
dole ki yarda Ban yarda ba.
dole ki yarda kin ga Ban taɓa mace yarda ba.
wallahi dole ki yarda A'a.
kin ga mace mu a gurinmu ban san ga- garinku ba ƙasar ku daban yanzu ƙasar ku in kin ce mace ta fi namiji ilimi me yiwa in yarda amma mu a nan maza sun fi mata ilimi Amma kin fahimta akwai mata wanda ba za su yarda ba yanzu.
e kamar ke ba A kamar shekara nawa. Su sun shirya um, mm, ilimin da nake faɗa jama- daban jama'iya yanci.
ilimin mata da nake arewa.
faɗa daban naki daban iliminki naki daban wanda kike Oh, oh, faɗa oh, na ce ilimi akwai- na nawa daban da nake Na faɗa ce akwai ah, matan arewa.
Mhm.
Shekara nawa.
da suka Kamar- shiga kamar jami'a talatin. Wanda suna tsammani babu bambanci tsakanin ilimin mata da ilimin maza.
a'a akwai bambanci ni ban yadda ba An rubuta akwai bambanci siyasa cikin ce ta sa Alquran?
i Allah?
Allah kuwa Yaya, yaya Allah ya, ya shirya Ah, bambanci tsakanin wa mata da abin da maza.
nake faɗa ne baki fahimta ba Oh, kin gane mm.
ni na fahimci abin da kike nufi amma ni baki fahimci abin da nake faɗa ba wato abin da nake faɗa miki bambanci na gaya miki yanzu akwai mace wacce za ta rubuta ƙura'ani kin gani akwai mata za su rika- in rubuta littafi amma ƙoƙarin karantawa da za ta yi ni tana karatu ba za ta iya ba saboda me saboda tana helfin ɗin yara tana Ah, helfin ba su ɗin- barin zuciyarsu.
tana- madalla Saboda, saboda lokaci bai aiki bai ba.
madalla shine nace baki gane ba Amma sun iya in, in lokaci zai yi.
inda suna da yanci To, inda mata suna da yanci sun fi maza kokari to saboda na haka.
wajen karatu amma ba su da yanci ba su da dama Amma yanzu mata arewa da shekara talatin da ko talatin da biyar.
ai ba matan Suna arewa so- ba ko matan gabas ne babu matar da za ta fi namiji ilimi ilimi. Mata arewa.
da ni aka fara matan arewa Oh.
ni kaina matar arewa ce kin fahimta Na fahimta amma Kin ga- akwai su wanda muna da manya-manyan masu ilimi amma irin iliminku na ingilishi yufi na lissafi na menene ba shi nake faɗa ba ilimi na arabiya shi nake miki magana kin ga mace mu a mu a musulmi mace ba ta zuwa masallaci sai ta tsufa kamar yarinya kamar irin mu haka amma ba za mu je masallaci mai akwai wuri sallah ba a masallaci akwai guri amma mu ba za mu je ba namiji ya daina ko no Ya hana- namiji ya hana ba namiji ne ya hana ba mu Allah ne ya hana a gurin mu a'a bil- Allah ba zai ba zai ai mu taba ya hana ai mu fa Allah ya taba hana mu ina Allah ya so ku tafi masallaci Allah bai so mu Akwai tafi wurin ba mata.
a a tsohuwa kaman wacce Oh, akwai akwai dakin mata a irin ku akwai ba masallaci dakin ku ba irin naku ba irin naku ba amma mu Allah ya hana don me Allah ya so ku yi don saboda kar mu yi Sallah.
karambani zuciya muna yin sallah a gida yi amma akwai daki yes akwai daki amma na tsofaffi kamar Kawai?
tsohuwa mm, tsohuwa kamar tsohuwa za ta je masallaci kamar yarinya budurwa in ta ga dama za ta je masallaci amma baliga wacce ta kai kamar ke ba za ta je masallaci ba saboda me saboda in namiji ya ganta zai sha'awarta amma nana asma ta tafi masallaci da halinta na da da namu na yanzu ba ɗaya ba ne kin fahimta amma menene bambanci don me an- madalla an akwai canje?
bambanci don me an canje saboda su mutanen da suna da haƙuri suna da hankali mu yanzu ba mu da haƙuri ba mu da hankali amma ya kamata an shirya hankali ko ya ai ba kamata an dama kara.
ai abin daga Allah ne Ya mu ba mu da kamata haƙuri su kara hankali yanzu kin gani mutanen da ba sa ƙiwuya ba sa rashin kunya amma yanzu sai uban mutum ya kiransa in bai ga dama ba ma ba zai ansa ba sai uban mutum ya kiransa zai aike shi in bai ga dama ba sai ce na gaji baba ba za ni ba amma mutanen da babu yadda za a yi ko abokin ubansa ne in ya kiransa a guje zai taho ko ya ga kaya a gurinsa zai karbe shi amma yanzu ko uban shi nan ya ga shi da kaya ma da kyar zai karba ta kyale sai ya kyale shi kai saboda haka da da da yanzu ba ɗaya bane kin fahimta eh na fahimta matan da da na yanzu ba ɗaya bane mazan da da na yanzu ba ɗaya bane yanzu duk siyasa ta lalata komai kin an fahimta bashi hali babu halaye ko halaye ya bambanta
Eh, abin da zaki gane kenan abin tausayi ne eh.
kamar uba ba zai iya juya ɗan shi ba
menene amfanin jama'iyar mata arewa yanzu madalla ban san ta yanzu ba ta da in kin tambaye ni zan iya ga miki don Allah a ji da mai kukan nan zai shiga ciki kin gani abin da muke yi duk kukanta zai shiga ciki wallahi Binta ta ce za ta saki a cikin keke ta gudu da ke
kin iya hajiya oh madala sai wata ta fara kawai ai shi ne ce zainab kuma me zan bata ta ce to me wace magana muke yi a jama'iyyar madalla jama'iyyar matan arewa a lokacin da muke yi daga kaduna har zuwa lagos har maiduguri har sokoto har neja all gaba ɗaya dai akwai mata duk da suka zo muka tare muke jama'iyya muna jama'iyya saboda taimako kamar sojoji waɗanda suke sun takasa an cire musu hannu an cire musu kafa waɗanda suke asibiti wato idan muna jama'iyya akwai kati da muke ba da kuɗi a buga a kowace za ta ba da kuɗi kaɗan a lokacin da muke yi za ki ba da sile biyar a in wata ya yi za ki ba da sile biyar duk wata za mu ba da sile biyar za mu je mu roƙi donesha a gurin masu hali mu je wurin masu ah, kanti ah, masu kamfani duk mu tattambaye su abubuwa su bamu ta za mu kamar marayu kin san marayu Eh, banda Ah, baba dama.
madalla wanda ba shi da uwa kaman wanda kuma ba shi da uba kaman wanda yake gajiyayye irin tsofaffin na marasa gata duk saboda su muke jama'iya in mun samu muka tara kuɗi mu sai yadi mu sai ho- mm, mai A ba su ki- mu sai madara sukari ganye duka mu kai musu mu taimake su saboda haka idan kuma wata ta haihu a cikinmu ko wata ta yi aure ko wani abu dai ya auku sai mu ebo wannan kuɗi mu bata shine dalilin yin jama'iyyarmu Haka suke yi yanzu?
yes ban sani ba amma mu dai da haka muke yi Ah, amma yanzu ko haka ne ko ba haka bane ban sani ba ah. Sai in taba yi su a gidan rediyo.
madalla Sun yanzu taba ta iya gani ne, tambaya um, akwai hajiya mai rama hama eh, ita ce ta yi mana shugaba To.
ta san komai abin da ake yi To.
in kin tambaye ta za ta iya baki amsa madalla.
akwai mariya galadanci tana nan ita ma a gidan rediyo a kin tambaye ta za ta iya baki bayani tare muka yi da su ita kanta binta adamu uwarta uwarta da ta haife ta tare muka yi jama'iya tana nan tana yin jama'iya ita ma in kin tambaye ta za ta baki amsa Na ji, na taba ji akwai ah, aikin mata da yawa da kamar um, abin da kike yi.
Yes.
Kuma um, hajiya ah, dada sare.
eh Ta gaya mini labarin. ah, to ita labarin ita aikin ta yi mata.
mana kwas ita ma Ai, da da sare ta yi mana kwas a zaria Aha, Ah, na hannu da na keke irin wannan duka da renon jarirai duka muna taimako a jama'iyyar matan arewa muna yi muna koyawa mata Yanzu?
a san da na yi ni yanzu ba zan iya gaya miki To. sai muna ki- koya musu kitso muna koya musu ɗinki saboda kasi zaman banza wanke kwano wannan sai mun koya wa mace wanke kwano in ta ci abinci mu koya mata wanke hannu mu koya mata yadda za ta wanke haƙorinta da yadda za ta wanke kunne da yadda za ta yanke um, ƙumba na hannunta ta iya amma sai mun koya mata saboda mu namu daban ne wanda za mu koya mata dalili kenan za mu koya mata yadda za ta yi wa yaronta wanka ko da ta haihu sau goma ne to in ta haifi na sha ɗaya da ba ta iya ba amma in ta zo za mu koya mata namu daban Madalla.
wanda za ta yi da jama'iyyar matan arewa da aikin taimakon kai da kai da aikin makaranta duk ɗaya ne Duk da- da aikin asibiti duk aiki ɗaya ne Na fahimta.
wannan yana yin aikin wannan wannan yana yin aikin wannan aiki ne dai na mata na taimako duka kowanne mutum in yayi zai ga daidai ne Kuma idan zamani ta yi aikin a wurin bugun littattafai.
yes tana yi ba irin aikin da bata kamar ni yanzu in ba dan na fita daga aiki ba ina iya yin aikin littattafai Ta yi aure daga turai?
no ban sani ba in na faɗa miki zai iya yin ƙarya ne ni mun yi kwas da ita kawai
Na saka shi labarin.
to akwai yanta da na gani ko baturiya ce ta yi kama da Mrs.
batu Wali.
a mrs wali ba ita ta haife ta ba Eh, gaskiya.
amma fara ce ita ma kin ganta kin santa Amma na ji ba ta haifa ba.
Yito mai yiwuwa. Amma dai na ga yadda ta Saboda, saboda ba turai.
To sai ta yiwu.
Saboda addini ya hana ko?
A'a ban sani ba wallahi. Sai na yi karya wannan.
Amma kin taba gane yarta?
Ban sani ba. Ni dai da musisi wali da na gani ina ce yadda ne. Da na tambaya aka ce ba yadda ne ce.
Eh, ita ce gogon.
Amma yes ita ce gwagwanta. Amma kuma ban taɓa yin magana da ita. In tambaye ta ko ta haihu ko ba ta haihu ba. Ban taɓa tambayar ta Na ba.
taba ji da- daga Malam Sani Wali.
To.
ba ta taba haifu ba.
yawwa to kuma tana iya ebo mana likitoci tana da kokari da da sare ko da wani lokaci za ta ɗauko mana likita na wannan guri kaza ya zo ya mana tambayoyi mu ba shi amsa mu kuma mai masa tambaya ya ba mu amsa tana iya ɗauko mana daga ibadan daga lagos daga ilorin daga nan kano daga duk ta kakkawo mana likitoci daga ko'ina mun yi musu tambayoyi sun ba mu amsa Ah, shi kuma ya yi mana tambayoyi mun ba shi amsa tana da kokari sosai kuma ba ta faɗa ko kin bata mata rai sai ta yi shiru sai an jima ta ce to shiru na shine fishina to na huce ku zo mu yi aiki Eh, Tana da hali.
gaskiya tana da kokari wallahi gashi dai ta yi tsufa amma tana da ƙoƙari kamar da za mu iya ɗaukar halinta ba za mu faɗa da mutane ba tana da tana ƙoƙari rubutun a labarin ranta yanzu Eh, to ba- zai iya watakila za ta iya yi gaskiya tana da ƙoƙari sosai kuwa ta ce ta sani ya kamata mata wanda suke sufa da za ki yi ƙoƙari ki samu wata malama tana nan ana ce mata Hauwa Sa'idu ita ma mun yi aiki tare da ita a Jos take tana na no a Jos take jos eh amma ina za ki je gurin Hajiya Saude a nan sabuwar labarare ki tambaye ta labarinta za ta iya gaya miki eh kin samu Hauwa Sa'idu tare suke da ita wannan da muke zance yanzu uwar dada din da- da- dada sar a da da sare tare suke aikinsu ɗaya amma kuma sun bambanta kowa yana nasa guri hawa sa'idu har ta yi littafi akwai hotonta a jikin littafin Allah.
Allah a an buga i jahilci abokin gaban ɗan adam sunansa kenan Sunansa?
littafinta daga gaskiya press ne eh ina tsammani daga can ne daga J- zaria Mm.
oh ya kudin tambaye kai tana da ƙwari ƙwarai hawa sa'idu sunanta madala hawa sa'idu ki rubuta kake mana madala Hauwa Sa'idu.
musamman ta yana nan yawwa to in kin tambayi Hauwa Sa'idu to za a baki labarinta malama ce ta komai Kai.
tana da kokari yin maki tana da amma kokari ina tsammanin ya kamata in tambaye su a wurin radio amma ina tsammanin yanzu suna so siyasa kawai a'a to ba zan iya cewa suna son siyasa ba saboda hankalin su akan siyasar yake Mm.
amma ai siyasa daban sai dai kuma yanzu amma wanda an ji yana zagin wani babba ni fa bana son sa gaskiya eh ni ba zan zagi malami ba eh ba zan zagi sarki ba eh ba zan zagi mai kuɗi ba Mm.
ba zan zagi talaka ba Mm.
wanda duk Allah ya baiwa shi kenan eh to amma yanzu ɗan siyasa sai ya zagi ubansa saboda kuɗi eh kin ga ba shi da alheri eh saboda haka ni ba na siyasa amma da ina waje ina aiki zan yi waƙar siyasa
har NPR?
har npn har prp har gnpp duk all ɗinsu gaba ɗaya Madala.
duk sai ne musu waƙa saboda ba ubana a ciki ba ɗana a ciki Aha.
kowane ne sai in yi mishi waka gaba ɗayansa ba ruwana zan yi waka akan gargaɗi ne ko a yi abu mai kyau a bar abu mara kyau ko wanda na ga mai kyau ne shine zan yi wanda yake bayi da kyau ba zan yi ba yanzu kin gani akwai wani abu wanda na gan shi inda zan yi waka da zan yi magana a kai kin ga ko da ake ce an cire wa talakawa kuɗin haraji ba a cire musu ba dalili kin gani kudin haraji da aka cire wa namiji talaka ba a cire masa ya sai wa matarsa magani ba idan ya je asibiti in matarsa ta je asibiti ba a cire in ɗansa ya je makaranta a ce ya sai masa littafi ba ko mai tsadarsa ko to kin ga lokacin da ake biyan haraji naira hudu ne zai biya ko naira shida amma kuma za a sai wa ɗansa littafi na naira goma ko a matarsa in ta je asibiti in in ya biya kudin shekara ɗaya na naira hudu na haraji a matarsa in ta je asibiti za a ɗauki magani na naira goma ko na naira ashirin a bata yanzu fa kin ga yanzu babu ba za a bayar ba saboda me saboda babu kuɗi ko to rashin tunani duk shi ya kawo wannan Eh,
ba haraji ne ba a so ba cin mutunci da ake yi wa talaka shi ne ba a so inda za a ce a biya haraji amma babu tashin hankali in mutum yana da shi ya biya an baya da shi a kyale shi ya nema a cikin hankali ya bayar to ba laifi ba ne to ba harajin aka hana ba tashin hankali da ake musgunawa mutane shi ne mara kyau to duk ba a gane ba sai tashin hankali kawai shi ne ku bayi da amfani Allah ya kiyaye mu Allah kuma ya sauwaƙe to malama binta ki ƙoƙari ki aure ina so ki aure kana ji?
saboda me saboda ki samu wanda za ki rinka dubawa ke ma zuwa gaba in mutum ya tsufa ko ya haifi ɗa ba shi da ba zai yi helfin ɗinsu ya taimake su kamar yadda ya kamata ba
Har, har, har, har. Zana. Kamar wannan ko?
kamar wannan yarinyar To zo ki zauna.
da man idan mace ki ki shiru Zo.
idan kaman kin kin ga yanzu kaman wannan a ce yarki ce kin ga duk zaki mata tarbiyya zaki mata abubuwa wanda kaman yanzu ke na tabbata kin samu labarin kakanninki a gurin mamarki ko kin samu labarin kakanninki a gurin babanki kuma zaki iya rubutawa to idan kin haifi yarinya da wuri ko yaro in yayi wayo tare da ke ina jin zaki iya nuna masa ki ce kaga wannan abu na mamata ne ta gaya mini kakana yayi kaza yayi kaza to in kin ki aure baki haihu ba wa zaki gaya wa hmm? ki min magana mana Saboda Na fahimci haka, labarinki.
to ki kokari ki Sai Allah- aure sai in Allah ya Allah ya shirya mini.
baki In Allah ya kai so zai nuna mini ko?
Yes, ki yi niyya in kin yi niyya zuciyarki zaki samu komai sai ka yi niyya Na da Allah.
in kin yi niyya Allah zai baki Tamam.
inda Allah ba mutum ba ne Allah shi ya yi ki Allah shi ya yi ni To.
ko Allah na ba daban ba ne Allahnki ba daban ba ne Allah zai ɗaya ne dauke ni.
ko in kin yi kokari kin roƙe shi Allah zai taimake ki wanda duk kike so zaki samu Eh, lokacin duk da kika yi roƙo ki roƙe shi Allah ya bani miji na gari na kirki in samu ɗa na kirki Amma ka kin fahimta akwai bambancin al- al'adunmu.
Eh, al'adun kin isa aure dai ko a al'adun ku ne kin isa aure tunda na san kin shekara kaman 27 yanzu ko da takwas ko to saboda me ba za ki aure ba Ni?
eh Talatin.
ta shekara talatin baki isa aure ba yaushe to yau yanzu in kin samu ɗa ya samu shekara kaman goma kin ga zaki iya hira da shi ko da shekara arba'in a duniya kin shekara arba'in kuma me zaki nema
Da aiki. Zai isa ba ko?
aiki in mutum yana da karfinsa ya fi kyau in mutum ya tsufa yana yin aiki amma ba karfi na yanzu kin ga da da sare tana yin aiki amma ba ta da karfi Na ba kamar lokacin da take yarinya ba Eh, kin gane eh.
to shine yanzu wannan surutun da nake yi miki kamar in da ne ba zan gaji ba to kin ga yanzu na soma gajiya Eh, ko na fahimta.
to saboda me saboda na tsufa Eh, wanda ya shekara kin haifa.
nan Kin haifa. Kin wace ce haife- Wace. Ko?
kwarai To, shi kenan.
ina so da ki kokari ki aure in Allah ya baki ki roki Allah Allah
ya shirya.
kada ki ce ba za ki yi aure ba Oh, Ban ce haka ba ko?
Ha, ki ce mana tunda yake baki yadda ba za a rubuta takarda an aika wa mamanki da ce ta yi kokari ta sa kiki aure
Yanzu a nan?
a'a ko ba a nan ba dai zan rubuta takarda an baki ki kai mata Oh, amma in yi aure a nan?
no inda Allah ya baki dai To, ni na ce inda Allah ya baki Amma ke ma baki san inda zaki aure ba ke ma baki san inda zaki aure ba Allah ne ya sani a Eko zaki aure a Kano zaki yi a Amerika a Ingila a Maka Allah ne ya san inda zaki aure ke kanki baki sani ba ko kin sani to to ki kokari ki roki Allah ya baki miji na gari na kirki nada.
ki haifi ya kaman sa'adatu Amma ba zan zauna kul- a cikin kule ba.
no ni ban ce ki yi kulle ba al'ada daban-daban ne Nada.
ban ce ki yi kulle ba kina aure kina aikinki kina haihuwar 'ya'yanki yana da kyau tunda mu ma akwai su da yawa namu mutanen suna aure suna haihuwa kin gan su da yawa ko to saboda haka ba dole ne ki yi kulle ba amma dole ne ki yi aure Na ji, Mhm.
na ji. Ke? Babu kuka, babu tsoro, madala.
ta daina kuma kin zama Kina da hali.
sa'adatu wai kina da hali to ki yi magana mana Amma ta ce, "A'a, sun gaya mini shiru shiru yanzu ta ce, ki yi magana. To, shi kenan? Ko?
a to wannan ya Sai- ya rage gare ki Ah, na da ki manta tambayoyin da kika Oh, rubuta sai in duba ko?
a to Mhm. Oh, akwai tambaya. Mhm. Ina son tambaye ki ah, wace ce Zabiya? Wace ce mawaki?
madalla zabiya mai roƙo maroƙiya ita ce za- um, ita ce kamar zabiya mai waƙa ita ce zabiya
Amma ke ba Zabiya ba ce?
no ni ba zabiya ba Ke ce mawaki. ce.
kamar akwai zabiya yan daudu Aha.
da ta mutu kin taɓa ji labarin ta Eh, kamar na mai taɓa ji- zargade eh, na taɓa sai a ji ce mata labarin.
zabiya Aha.
kamar mai zargade zabiya ce kamar faji hajiya faji zabiya ce Da Ah, Maimuna Choge. da yes Binta kamar Katsina.
me- madalla kamar binta katsina zabiya ce mai mana coge ake ce ko me ita ma zabiya ce su zabiya ne Eh, amma kamar mu Ke da kamar Yarshe.
ni kamar ya shehu kamar hasana sai a ce malama Oh, na ganda. Ko mawaƙiya? An Ko- iya mawaƙi?
yes a iya cewa mawaƙiya a a iya cewa malama Madala. Kuma, don me babu littattafan waƙoƙin mata har yanzu?
akwai littattafan waƙoƙin hasana sufi amma ba na waƙa ba ne na karatu ne ta yi littattafai da yawa ne ma akwai littattafanta a guri na na addinin musulunci Amma babu littattafan waƙoƙi.
babu Don me?
a don ba ta yi ba domin inda ta yi niyya za ta yi to ba ta yi ba Sai yanzu.
sai yanzu nan gaba za ki samu littattafan waƙoƙi da yawa tunda akwai masu ilimi yanzu na yanzu da suka shigo za su yi ta yi akwai masu ƙoƙari amma a da a zamaninmu na jahilci ba za ki samu ba amma a yanzu hakika in kina son littafi ɗari na mata iri daban-daban za ki samu Amma naki kuma.
Hato nawa ai- ai babu sai dai kin yi Sai yanzu.
sai yanzu
To, um, Oh, kina tsammani rubuta waƙoƙi zai ci gaba, ko kuma ilimin zamani zai shafi fasaha da basira na masu rubutu.
ito a zamanin yanzu masu ilimin zamani saboda suna da girman kai a zuciyarsu za su yi tsammanin idan sun yi waƙoƙi ai sun kasa ne kin ga kuwa ƙasar larabawa wato duk mutumin da ya iya tsara waƙa ba ƙaramin mutum ba ne babban mutum ne kuma muhimmi ne Ta amma matan yanzu mutanen yanzu ma dai gaba ɗayansu ba za su iya ɓata lokacinsu su iya rubuta waƙa a littafi su faɗa ba ki tuna akwai ɗan makaranta yanzu da za ki rubuta masa wasiƙa idan takardar rubutun ya yi yawa idan ya duba tsara ɗaya biyu sai ya ringa rinsa ido yana kwankwasa kai ya yi tsaki ya jefar shi ba zai iya tsayawa ya ɓata lokacinsa wai ya karanta leta ba saboda haka suna da girman kai da kyar ne za ki samu 'ya'yan yanzu mata ko maza da za su tsaya su yi littafi gaskiya na gaya miki amma suna da ilimin amma saboda zuciyarsu Na fahimta. Akwai bambancin halaye.
yes akwai bambancin halaye saboda zuciyarsu tana da zafi su komai suna so su yi shi yanzu yanzu kin ga akwai rashin kuɗi a zamanin da lokacin da muka yi makaranta malamanmu na da sai su yi wata hudu wata uku ba a ba su kuɗi ba amma kullum suna koya mana karatu sun sani lokacin da kuɗin ya zo za a haɗa na watanni gaba ɗaya a ba su amma malaman yanzu sun ƙi ba za su iya yin haƙuri su yi ba sai su ga wai su me za su ci ba haka ba ne kuwa da halin mutanen yanzu da halin na da ba ɗaya ba ne yanzu ke kanki halinki daban na mamarki daban Mhm.
kin gane Gaskiya, gaskiya.
to saboda haka halin mutanen yanzu daban da halin mutanen da Watakila sun bace waƙoƙi ko? Watakila ba za su ci gaba.
za su iya akwai masu Eh, Amma sha'awa ba su so su yi.
amma ba sa so su yi To, watakila zai canje ko?
to Allah shi ya san daidai To, ma da Allah.
Allah shi ya san Amma daidai an yi waƙoƙi tun da ko?
kwarai da gaske Kai, kwarai da gaske kafin Usman Dafodiyo.
eh to ka- kafin Usman dan Fodiyo ba za a kasa yi ba amma waƙoƙi na littattafai wa'yanda suke ya kamata na karanta nima akwai wani littafi da ah, bello ya yi bello kuwa ko dan usman ne dan godiya na karanta waƙarsa amma waƙar da ya a cikin tarihi ya yi gama ba a cikin tarihi ba a cikin hadisi ya yi a yi abu kaza mai kyau a yi abu kaza mara kyau ya yi duk malamai na dada da saraki na dada suna da hikima za su iya duba abu su yi karanta su rubuta su ajiye wa na baya irin mu ne amma na yanzu zuciyarsu ba za su iya ɗaukar littafi su tsara abu da za su ajiye saboda 'ya'yansu ko jikokinsu ba. zuciyarsu tana da zafi saboda siyasa sun sa siyasa a zuciyarsu sun sa siyasa a zuciyarsu za a samu mata da yawa za a samu masu hali irin nawa ba Don me suna son mata da yawa?
Ah, to zuciya ce
Amma ina tambaya wani ma- namiji sai gaya mini dalili ba addini.
yes Amma ni ma ina yin amsa na ce girman kai.
adalla girman kai shine Amma sun maza sun ƙi sun ce a'a sai Ai, da addini, gangan sai suka ƙi.
Daga Allah ne.
yi da gangan suka ƙi wallahi girman kai ne duk isa girman kai ne akwai abu daga Allah duk ko menene ma daga Allah yake ko menene yanzu in ba Allah ya yarda ba ba za ki zo ki zauna mi wannan magana da ni da ke ba sai Allah ya yarda Eh, ai.
ko tun da ma ba a halicce mu ba Allah ya yarda sai mun yi wannan dama yana rubuce Mhm.
to amma komai da niyya duk abin da kika yi niyya Allah ya- ya riga ya fi ki sani tun baki niyya ba To amma in kin yi niyya yana iya taimakon ki akai Eh, ko to yaran yanzu ba za su yi niyya ba ballanta na su yi yaran yanzu kuɗi suke so kawai mhm.
ko da sata su da su yi kuɗi su sai mota Amma ina tunani a mutane daban-daban suna yin waƙoƙin siyasa har yanzu.
yes suna yi Mm, na ce miki ko ni da ina waje da yanzu na yi iri goma mm.
don ba na waje ne ba zan iya ba yanzu
Iri goma.
wallahi da yanzu na yi waka iri goma ta siyasa kowane mai siyasa sai na yi mar waƙarsa Kin daban gone su?
da ina gida no ni ban yi ba Oho.
na ce da ba dan yanzu ina ba na aiki ba da lokacin da nake aiki ne Oh.
kin ga zan yi wa uh, shagari waƙarsa daban zan yi wa bacci zan yi wa wazi ibrahim waziri waƙarsa daban zan yi wa awolawo waƙarsa daban zan yi wa aziki wai waƙarsa daban baki ga da lokacin da na yi wa firimiya ta'aziyya na yi wa Eh, ina da ujuku ba su, Amma.
da su gawan Eh.
ban shiga a cikin ta'aziyya da na sa na sa su a ciki ba to amma yanzu ba zan iya ba
Amma a ina su suke suwa su akan siyasa.
ni na sani Wanda ke rubutu.
ina rubuta ba
Oh, sai kin taba ji.
ai ba zan iya ba yanzu tsoro nake ji na mafi ci ne zafi kafar ki bata tare jini ba ki gyara mana Me?
kafar ki bata gaji ba Oh, ba kuma. Amma wallahi abin mamaki ne labarin maza.
mutanen yanzu da na da Amma.
su maza ma tsofaffin ma in kin gansu ba ji halinsu ya zama na 'yan siyasa halinsu yanzu ya zama na 'yan siyasa kuma halin su girman kai ne.
ai shi ne girman Akan kan Wannan mata, eh, kullum kullum ina tambaye su don me ya kamata ku, ku kara mata gidanku. Menene amfanin sai sun ce addini. Sun ce a Addini, a a a'a.
a a a a cikin alkuran ya ce to shikenan in ya kamata ina kwa yaji in basu da maza to shikenan ka iya kara har hudu in ka iya ba su duk da yanzu.
madalla Amma gaskiya.
wani mutum bai iya ba daga zuciya gaskiya saboda shi dan adam ne.
gaskiya Ah, gaskiya.
wani zai fi so zai fi so wani Wani- zai fi gaskiya, so gaskiya.
zai- zai so ba.
gaskiya Saboda haka ina son tambaye ki don me akwai kaza?
Ah, ba kaza ba ne bera ne ko kaza ne bera Oh, ne tuntu ne.
au eh kuwa Tana so gero.
Mm.
Nada. Amma in kin yarda don me kin zauna? Ke ce ta uku ko?
ta hudu Oh, akwai ɗaya daban
yanzu ma mu Yanzu- hudu ne ta biyar.
no hudu dai
Eh, amma akwai amarya bayan da ke.
to ai na samu wata wanda ta mutu Eh, to.
kin fahimta mu hudu dai kenan
saboda babanki ya tambaye ki Jamilu kenan.
shi kenan sai babanki ta saboda haka kin iya fahimta dalili da ina damun iyalina
shine na gane ai na ce abin da ya sa kika damu kenan saboda abin da babanka ya gaya maka da mamarka dole ne ka ɗauka shine ya sa kima abin da ya dame ki kenan Eh, na gane ai eh.
na gane ai amma kin fahimta yanzu na fahimta shine na sani ina da aiki da yawa a nan gaskiya gaskiya gani sun yi min kashi Eh, ko wani yaro ya taka zai iya zuwa ya taka min Eh.
tabarma kin yi bacci ne? kin gani kin gani Haba. ramatu da Allah taimake miki ɗabi ɗan toka ki zuba min a kashin kazan nan kar yara su tako su kawo min ɗinki zan yi fa to na zani
Hajiya Madalla na gode.